ya karbo daga salama ta misali makke anna cewa wani mutum daga mutanen yaman wani mutum daga cikin mutanen yaman ya zo wajen ablamin umara wakat hakika ya dandabe kansa ya ce da shi ko wato ya kitse kansa kan nasa a kitse yake yace ya ba abdurrahmani ni na zo bi umratin mufradatin da umra wadda yake ita kadai na zo da ita na zo da umra ita kadai wato na yi harama da umra kawai ba tare da na yi harama da hajji ba sallan umar ya ce da shi da a ce ina tare da kai sanda za ka yi haramar ko da a ce ka tambaye ni da na umarce ka an gari na kai kirani da sai in ce kai harama da umra da hajji gaba daya a sai mutumin yaman din ya ce to ai haka din akai haka din akai sablan umar ya ce da shi ka riki abin da ya tashi daga kanka ka ba da hadaya wato wannan gashin naka da yake ya tashi ka datse ka datse in ya so ka ba da hadaya sai wata mace daga mutanen iraq ta ce a me ya jawo a ce sai ya ba da hadaya ya ba abdulrahman ko me zai bayar a matsayin hadaya ya ba abdulrahmani a ba abdulrahmani alkunya ce ta abdullahi ibn umara sai abdullahi ibn umara ya ce hadayar da aka ce ya bayar ita dai ake nufi ta sake cewa dai matan nan ta sake cewa wani mata menene hadayarsa ne wata hadaya ce za ta zai bayar abdullahi umar ya ce idan da a ce ban sami iko ba akan hadaya da wani abu sai ko cewa in yanka akuya da sai ya zamo yanka akuyar ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da in azumi ba a cewa wanda hada ta kama ya koma ga azumi sai fa idan ya zamo ba shi da hali gaba daya bayan shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya faɗa a cikin Qur'ani faman tamatta bil umrati ila al hajji faman saysala min al hadi faman lam yajid sai wanda bai samu ba amma matukar yana da damar yayi to ko da akuya ce sai yayi da akuyar Ubangiji ta bi hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa Abdullahi Umara ya kasance yana cewa mace wadda take cikin harama idan ta yi harama a almar'atu mace almurimatu wadda yake tana cikin harama idan ta fita daga harama ba daidai ba ne ta ce za ta taje kanta sai ta ɗiba daga ƙahon kanta wato sai ta datse gashin kan nata da ko'ina idan koma tana da hadaya ba daidai ba ne ta ce za ta ɗibi wani abu daga gashin kan nata ko da faifayen nan kar ta ce za ta yi sai ta soke hadayarta sai ta soke hadayarta Ubaru lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik. Cewa shi Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ya ji wasu a cikin malamai suna cewa ba daidai ba ne mutum da matarsa su tarayya a cikin taguwa ɗaya wajen hadaya. Wajen hadaya a ce mutum ya tarayya da matarsa a taguwa ɗaya bai daidai ba ne. kowanne a cikinsu ya ba da taguwa taguwa nan mijin ya ba da taguwa macen ta ba da taguwa shi yasa wannan abin da imam malik yake kansa a masabar sana daga cewa ba a haduwa a ce za a yi hadaya daya ko ba a haduwa a ce za a yi layya daya ba wai abu bane wanda ya kirkira wajen malamai yaji malamai imamu ko malik ko galibin su tabi'ai ne wannan ta karba daga sahabbai an san ba za su haɗu su wa sahabban nan ƙarya ba shi yasa sahabbai kuwa ba za su yi wa manzo ƙarya ba a shi kenan hujjar imam malik kenan ta cewa ba a haduwa a ce za a yi layya mutane su haɗa kuɗi su sai dabban layya ba daidai ba ne kowa ya da tasa hakanan ba a haduwa a wajen hadaya a ce abin dabba da za a yanka hadiya a ce mutum biyu ko uku su ce za su su haɗa su to imam malik ya tambaye shi imam malik kansa sun da aka haife shi da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru tamanin da uku ne wafatin annabi shekara tamanin da uku aka haifi imam malik shi yasa shi kansa ma ai ta yi a ce ya ga sahabbai ko da dai zancen da ya fi inganci shine cewa bai ga sahabban annabi ba ya ga tabi'ai ne galibin ma tabi'an da ya gani wato kananan tabi'ai ne irin su ibn shahab zuhuri to an tambayi imam malik daga wanda aka aike shi da hadaya don ya soke hadayan nan a haji alhali shi a kansa ya yi harama da umra sai ya soke wannan hadayar da aka aike shi da ita idan ya tahallule ko kuwa jinkirta shi sai ya soke a haji min umratin ya so ya ajiye wannan hadayar shi ya taluli daga umrarsa sai ya ce a zai jinkirta soke hadayar ne har sai ya soke shi in ya gama aikin haji amma shi ya taluli daga umrarsa mutum ne za shi maka sai wani ya yi ta ɗan ya aike shi da hadaya cewa ga wannan hadayar in ka je ni ma ka soke mu tare da cewa shi wanda ya bada hadayar nan ba hajji ya ba ba umra ba yana gida wanda wannan ya halatta ya halatta mutum yana zaune a gida ya aika da hadaya a soke masa a makka to shi wannan wanda aka aika da hadayar nan sai ya zamo ya shiga makka da harama da umra kadai ba da hajji ba wato yana nufin ya fara umra in ya tsoron da za a fita mina ya harama da hajji yadda da yawa alhazai suka yi to yanzu in ya je umran nan ya gama shi kenan hadayar nan da aka aiko shi da ita sai ya soke ta a sannan ko ya yanka ta ko ko sai ya bari sai ya gama aikin haji wato ya dawo daga arfa ya zo ya yi jefa sannan da zai soke wannan hadayar da aka aiko shi da ita to shine ma malik ya ce a sai ya bari sai ya gama kuma wannan hada da aka aiko tare da shi ba ta hana ya tahalluli daga umrarsa ba ya tahalluli daga umrar ya ci gaba da ajiye hadayan nan sai ya je ya yi haji ya dawo ran sallah ya soke to imam malik ya ce wanda aka hukunci a kansa cewa sai ya ba da sakamako saboda ya kashe farauta ko wata da ta waje ba kansa saboda wani dalili daban ba wannan ba to hada da zai bayar bayan da za a yi a soke ta sai a makka ko a harami kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a hadaya wadda za ta kai ko ga ka'aba ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يكون به زوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة دام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره amma abin da aka daidaita hadaya da shi na daga azumi ko kuma ya zamo a sadaka zai zai ci da miskinai ne to wannan yana da damar ya ko ba a makka ba ba sai lalle ya yi a makka ba idan a maimakon ya ba da sakamakon nan dabba sai ya gwammace shi ya azumi wanda yana da damar haka don ya tashi azumin ya iya yi ko a makka ko a ina ma haka nan in ya gwammace ci da miskinai a maimakon ya ba da hadayar to shi ma yana iya ci da miskinan a ko ina ba sai lalle a makka ba amma matukar dai dabba zai ba sakamako to wannan dole sai dai a makka inda duk mai yin azumin ko mai sadakar ya so ya aikata yana da damar ya aikata Umar da lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id al-Ansari ya karbo daga Yaqub ibn Halid al-Mahzumi ya aiko daga Abi Asma'a a bararran Abdullah ibn Ja'far ya ba Yaqub ibn Halid al-Mahzumi labari cewa yana tare da Abdullah ibn Ja'far wato dan amman dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far shine wato wan sayyidina Ali to shi wannan Abdullahi din dan sa ne wanda yana cikin sahabbai kuma wanda ya yi shuhura da baiwa kwarai mutum ne wanda bai sanya ajiye ba bai sanya ajiye ba duk an ne san bai wa yake ya fito tare da shi shi abu asma ya fito tare da abdullahi bin jafar daga madina suka wuce wajen sayyidina hussein dan ali wato dan amin abdullahi bin jafar din alhali yana bai da lafiya a gu da ake kira su guya abdullahi bin jafar ya zauna wajen sai dade wato ya ci gaba da zama a wajen sa ganin bai da lafiya amma da ya ji tsoron kada haji ya tsere masa sannan ne ya bar shi ya aika wajen saidina ali kafin ya bar shi sai da aika wajen saidina ali mahaifin husainu din da kuma matarsa asma'u bintu umaisin sannan suna madina suka zo wajen wa husainu sannan husainu ya nuni ga kansa cewa kansa yana damunsa saidina ali ya umarni da kansa fawon leka aka aske wato shi Hussein Hassan nan yana cikin harama rashin lafiyar ta same shi ne yana cikin harama sannan ya ba da ibada daga gare shi wato fidiya a sukuya ya soke rakumi daga gare shi ashe ita fidiya a iyanta ko'ina fidiya in za a yi ta daga muhurimi muhurimi zai fidiya saboda ya aikata wani abu da aka hana aikatawa sanda ake cikin harama to a iya yin fidiya ko'ina ashe yasa ya iya bari sai ya dawo garin su ya fidiya to ya haimnu sai da ya ce Hussein ya kasance ya fito ne tare da Sayyidina Usmanu a wannan tafiyar sun taho Makka za su zo su ibada to za su zo su haji ko umra ko jibbiyar tsayuwa a arfa da tsayuwa a muzdalifa Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik labari ya isa wa Imam Malik cewa manzo Allah ya ce arfa gaba ɗayanta gurin a tsaya ne a ko ina ba mutum ya tsaya arfa sai wasta ta yi amma fa ku ɗauka daga kwarin muhassar ku ɗaukaka daga kwarin muhassar wannan ba daidai ba ne ku ce za ku tsaya a nan wato wannan hadisin ko da yake ba malik ya kawo shi balagi bai kawo isnadin ba to amma yana da isnadi cikakke dan ɗaya ma daga cikin masu wayar muwata wato ya kawo shi da isnadi cikakke to a وحدثني عن مالك عبد الله بن حديث يا كربو daga Imam Malik an Shabi ibn Urwata ya karbo daga Shabi ibn Urwata ya karbo daga Abdullah ibn Zubairi wato wan mahaifinsa shi Abdullah ibn Zubairi wan mahaifin Hisham ne da Urwatu da Abdullahi duk ƴaƴan Zubairu ne kuma duk ƴaƴan Asma'u ne matar matar shi Sayyidina Zubairu wato ƴan Sayyidina Abubakar annahu kana yaqulu cewa Abdullah ibn Zubairi ya kasance yana cewa to to can akwai wani abin da ya rage to walba wato wata firu an badne uranata a wajen tsayuwa a arfa ku ɗaukaka daga kwarin uranata kan ku tsaya a baɗin uranata a shi wannan ba yana cikin arfa ba yana iyakar arfa ne wato shi yasa mafi yawansa duk ba a arfa yake ba wal muzdalifa muzdalifa kullu ha mawqifu dukkanin ta gurin tsayuwa ce amma ku ɗaukaka daga kwarin muhassir shi bani muhassir ya fara shigowa mina shi yasa ba a muzdalifa yake ba ita muzdalifa ba a cikin mina take ba ba a cikin harami take ba amma mina gaba ɗayan ta da a harami take to ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shamim ibn urwata ya karbo daga abdullahi ibn zubairi wan mahaifinsa cewa shi abdullahi ibn zubairi ya kasance yana cewa ku sani cewa arfa gaba ɗayan ta gurin tsayuwa ne uranata sai ko barna uranata to wannan ba wajen tsayuwa ba ne billa baɗana uranata sai ko baɗana uranata shi ba wajen tsayuwa ba ne wa annar muzdalifa ta cewa muzdalifa kulluha mawqifun dukkanin ta gurin tsayuwa ne sai ko baɗana muhassirin shi ba gurin tsayuwa ba ne imam malik ya ce ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa a qur'ani faman farara fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji yace imam malik yace rafasu saduwa da mace ba daidai bane mutum yana cikin haji yace zai sadu da mace ko kuma muqaddima tudun saduwa da mace Allah shine da sani yace wannan fassarar da ya faɗa ya ɗauko ta ne daga ƙur'ani don ko ubangiji tabaraka wata'ala ya ce an halatta muku saduwa da matan ku daren azumi daren ramadan kafin alfajir ya halatta mutum ya sadu da matarsa a shirya fasu ana nufin saduwa da mace yace abinda ake nufi da fusuku kuwa bil ansabi shine a yanka ga gumaka Allah shi ne da sani ya ce bara ku ji inda na riko wannan fassara Allah ya faɗa a ƙur'ani a wafis kanu illa da gairin lahibi ko kuma yankan da yake kangara an kururuta ga sunan ba sunan da yake ba na Allah ba a wajen yanka ashe fisko shine yin yanka ga wani Allah ya ce ijidalu ko a hajji abinda ake nufi da shi dacen shawa suna tsayawa nan ga mash'aril harami a muzdalifa bi kuzaha a kuzaha a kuzaha larabawa sun kasance wagai rum da su da waninsu suna tsayawa a arfa su shawa sai su ce ai su mazauna harami ne ba sai sun je arfa ba me zai sa su fita arfa a sun kasance tsakaninsu suna jayayya wayannan wanda suka tsaya arfa ce su suka fi dacewa su suka fi yin abu sakatarta wayannan ma wanda suka tsaya a wato muzdalifa ce ai su suka fi dacewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kowace daga al'umma mun sanya musu tsarin addini wanda su za su bi shi fala yunazi'unnaka fil amri shi yasa kada su jayayya da kai a cikin tsarin da Allah ya dora ka a kansa kai kiran bayan Allah zuwa ga ubangiji hakika kai kana bisa shari'a wadda take madaidaiciya wani irin wannan shine jayayya a iyaka fahimtar mai ji imam malik wallahu alam Allah shine da sani yace na ji wannan daga malamai wannan magana da na faɗawa ba ta gaban kaina na faɗa ba na ji malamai sun faɗi haka a ce wakacin haji wakaci ne a bar jayayya wakaci ne na a bar jayayya ba kamar yadda yanzu ake ba galibi haji da umra zai zama a ta jayayya saboda kuma jahilci saboda jahilci kowa ya je da nasa jahilcin amma ga yadda zuciyarsa take riya masa cewa ai ga yadda za ga yadda za a wannan ma da nasa jahilcin ga yadda zuciyarsa take riya masa ga yadda za a shi yasa sai a kauri da jayayya wannan ya ce ai ba daidai ba ne wannan ya ce ai ba daidai wannan yadda wannan yake ai ba daidai ba ne to waje ne na abar haka waje ne na abar haka wanda ka gani za ka yi wa nasiha ya karba kai masa nasiha amma wanda ka ga ba sauraron ka zai ba ma sai dai ya tsaya jayayya ai sai ka kauce masa ka ci gaba da abin da yake gaban ka ka ci gaba da abin da yake gaban ka ba ka tsaya dole wai sai ka nuna masa ba bayan shi ba karba zai ba ku tsaya kuna ta jayayya a ta jayayya har abin ya kai ga fada hukufin rasuli cewa a yi tsayuwa arfa alhali ba lalle ce da alwala ba ko kuma cewa mutum ya tsaya a kan dabbarsa an tambayi imam malik daidai ne mutum ya tsaya a arfa ko ya tsaya a muzdalifa ko ya je fitowar wasu ko ya sa ya tsakanin safa da marwa alhali dubbai da alwala sai ya ce duk wani lamari da aka ce mace da take cikin jinin haira tana da damar ta aikata daga cikin lamarin hajji to namiji ma ya iya yi ko da bai da alwala kuma ba za a ce sai ya ba da wani abu ba ba wani abu da zai hau kansa don ya yi haka sai dai abin da ya fi shine mutum ya zama a baki ɗayan wannan yana da alwala ya fi kyau a wajen tsayuwar arfa a yi tsayuwar da alwala ya fi kyau a musdalifa ya zama ana da alwala ya fi kyau sanda za a yi jefa ya zama ana da alwala ya fi kyau in za a sa yi tsakanin safa da marwa ya zama ana da alwala bai dace ba mutum da gangan ya ce zai yi wa'annan ba da alwala ba bai dace ba ko da yake in ya yi din ya isan masa an tambayi imam malik daga tsayuwa a arfa ga wanda yake mahayi wanda yake mahayi aka zo tsayuwa arfa sai ya sauko daga dafarsa ko ko ya iya tsayawa yana mahayin sai ma malik ya ce a'a ya tsaya yana mahayin ai ba komi tsayawa mahayin ya fi a shi ya sa tsayawa akan dabba mustahabi ne wanda ya tsaya akan dabba ya zo da tsayuwar kuma ya ƙara zuwa da mustahabi shine tsayuwa akan dabba to sai fa idan ya zama akwai wata cuta da take damunsa ya zamo ya tsaya akan dabbar zai kwaru ko kuma ya zamo dabban nan tasa ba ta da cikakken lafiya akwai cutar da take damunta akwai ciwon da yake damunta to ubangiji shi ya fi karɓa hanzarin bawansa matuƙar bawa yi wani abu duk saboda yana da wani hanzari to Allah subhanahu wata'ala ai mai karɓa hanzari ne a wajen bayansa tsayawar wanda haji ya tsere masa a arfa wato ya samu bai samu tsayuwar arfa ba wato kamar bai samu tsayuwar ta rana ba to idan ya zamo ya samu da daddare wannan za a ce ya samu arfa a musamman wajen malikawa amma wanda yake bai samu ba da daddaren gaba daya to shine haji ya tsere masa gaba daya haddasani ya haya ya haya ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u to abdullahi umara ya kasance na cewa wanda bai tsaya ba a arfa a daren muzdalifa daren da ake dawowa a tsaya a muzdalifa kafin a ce alfijir ya keto to wannan haji ya tsere masa gaba daya amma wanda yake ya samu ya tsaya a arfa a daren muzdalifa kafin a ce alfijir ya keto to wannan ya riske haji da shi ya yi haji da shi aka yi haji shi yasa in bai samu tsayuwar rana ba to abin da ake bukata ya ba da hadaya domin tsayuwar ranar a masabar imam malik wajibi ne amma tsayuwar daren shine rukuni shine wanda in ya tsere wa mutum ya rasa haji to abin da yake wajibi ko a haji in ya tsere wa mutum ana cewa ya tsora shi da ba da jini yanda ibnu ashir yake faɗa wal wajibatu ghairu larkani bidam kajibirat min haɗa wafu man kadim to Zubair Lata min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Shamim ibn Urwata ya karba daga Bayyatun sa Urwata ibn Zubair Urwata ya ce wanda alfajir ya riske shi daga daren da ake tsayawa a Muzdalifa alhali shi bai samu tsayawa a Arfa ba hakika haji na wannan shekarar ya tsere masa wanda duk ya samu tsayawa a arfa daren muzdalifa kafin a ce alfijir ya keto to wannan ya riske haji ya riske haji da shi aka yi haji imam malik ya ce a game da bawa da aka yanta shi a wajen tsayuwar arfa shi ya yi harama da haji sannan yana bawa sannan ya harama yana bawa to amma yana wajen tsayuwar arfa kuma sai aka ce ma an yanta shi ya zamo da wannan yancin da ya samu a wajen tsayuwar arfa bai wadatar da shi ba ba zai sa wannan hajjin ya wadatar da shi ba daga hajjin da yake farilla a kansa na musulunci sai fa idan ya zama bai riga ya yi harama ba ya zama ya yi haramar bayan an yanta shi to wannan sai hajjin ya wadatar da shi yasa shi dangane da yanci ko bauta ana isinar sanda aka yi harama da hajjin ne wanda ya harama da hajji yana bawa to ko da san da ya tsayi wa arfa ya zama da to amma wannan hajjin nasa za a lissafa shi a matsayin hajjin bawa shi hajjin bawa ko ba rukuni bane a kansa hajjin bawa baya wadatar da shi daga hajjin da aka tsora masa a matsayin sa na musulmi duk san da ya sami yanci ana bukatar ya je wani hajjin sannan ya samu ya za arfa a wannan daren kafin a ce alfijir ya keto don ya aikata haka ga wannan hajjin ya isa masa daga hajjin musulunci in ko bai harma da hajjin ba har sai da alfijir ya keto sai zama a matsayin wanda hajji ya tsere masa idan bai riski tsayuwa a arfa ba kafin fitowa alfijir daga daren muzdalifa shi wannan bawan da ya zamo ɗa sai zamo ana bukatarsa ya zo da hajji na musulunci dole ne ya zo da ita wannan hajjin bai wadatar da shi ba gabatar da mata da gabatar da yara ƙanana a yayin dawowa daga arfa ko daga muzdalifa a ce a fara turo su su taho Ubaidullah ta bin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya karbo daga Salim da Ubaidullahi da ya'yan Abdullahi bin Umara wannan hadisin Nafi'u ba wai ya karba kai tsaye daga wajen Abdullahi bin Umara ba ya karba daga wajen ƴaƴansa guda biyu cewa mahaifinsu shi na Abdullahi bin Umara ya kasance yana gabatar da iyalinsa da yaransa ƙanana daga Muzdalifa ta Mina su zo mina tun da ragowar dare su sallah asuba a mina sai su zarce su jefa kafin a ce sauran mutane sun zo wani lati ya hamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hamdu sa'idin ya karbo daga ɗan abin rabahim cewa wata barariya ta asubawa ya abi bakar ta ba shi labari ta ce mun zo tare da asma'u yar sayyidina abi bakar mina mun zo mina diga lafin tun da duhu tun da duhu ta ce sai nake da asma'u kai ai mun zo mina tun da dare tun da duhun dare alfijir bai riga ya zo ba amma gashi mu mun zo mina daga sai ta ce ai mun kasance muna aikata haka tare da wanda yake ya fiki tana nufin tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana turo matansa da yara da raunana su zo mina tun da ragowar dare wani lafiya mai hadisi ya karbi daga imam malik shi yasa wato wannan hadisin marfu'i ne kenan wannan hadisin marfu'i ne wani lafiya mai hadisi ya karbi daga imam malik labari ya sauwa imam malik cewa da lafiya mai ubaidillahi ya kasance yana gabatar da matansa da yaransa daga muzdalifa su zo mina wannan ta bin hadisi ya karbo daga imam malik cewa shi ya ji sashen malamai yana kin jifan dutse sai alfijir ya keto daga ranar sallah wanda ya jifa ya halatta ya soke hadayarsa inda zai soke a daya to yana jifa ko rana ba ta fito ba shi yasa ita wato hadaya kenan ba sai rana ta fito ba akwai kauli da cewa a ita din ma sai ranar ta fito saboda Allah ya ce wa yaskuru suballahi fi ayyamin ma'lumatin ashe din da an ce ayyamu ba ba sai rana kenan amma wasu suka ce ai iyamu na shari'a yana farawa ne tun daga fitowa alfijir tun daga fitowa alfijir ai an shiga cikin yawmu na shari'a yawmu na al'ada shine sai rana ta fito to wanda ce an hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga shamim urwata ya taba daga fadimata bintul munzir ta ba shi labarin wato matarsa ita fadimatu matar hishamu din ce da ubanta da uban hishamu duk ubansu daya duk ya'yan zubairu ne shi ma munziru din dan zubairu ne abaratu ta ba shi labarin cewa ita ta kasance tana ganin asma'u yar abubakar a muzdalifa tana umartar wanda zai mata sallah da jama'ar ta zai musu sallah asuba cewa ya musu sallah asuba da zarar alfijir ya keto sannan ta hau ta ci gaba da tafiya zuwa mina ba ta tsayawa ba ta cewa za ta tsaya a masharul harami ta yi addu'a kuma wannan hadisin ya kunshi wata hujja ga malikawa da mafi yawan malamai da suka ce ai mace ba ta limanci na asma'u din nan ta fi wanda yake mata limancin ilimi ta fi shi matsayi daga cikin manyan sahabbai yar babban sahabi ce na manzo sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka dai wani take sa waye mata limanci ba ita wacce take cewa za ta limanci kuma har ta ringa koyar da shi cewa ga yanda zai yi kaga dan ilimi ne ta fi shi amma saboda cewa limanci sai maza sai namiji shi yasa haka har ya afko yasa wannan hujja ce babba ga malikawa to yadda ake tahowa idan an taho daga arfa siffar irin tafiyar da ake in an fito daga arfa a ubaidullah jamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shamim ibn urwata ya karbo daga bayan urwatu ibn zubairi ya ce urwatu ibn zubairi ya ce an tambayi usama ibn zaidin alhali ina zaune tare da shi kaka siffar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin da ya na ban kwana yayin da ya taho daga arfa yace ya kasance yana tafiya al'anaka da sannu sannu fajwatar amma in ya samu kafa ya samu waje gabansa ba mutane sai ya sauri sai ya dan sauri tukuna a nan wajen imam malik ya ce ishabu ya ce nassu sama yake da anaku anaku tafiya a hankali nassu ko da sauri a wadda ta min hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga nafi'u cewa zanen umara ya kasance yana motsa taguwarsa a badin muhassir wato in ya fito daga muzdalifa zai taho mina in ya zo badin muhassarin yana sauri kada na namiyacin biya jari gwargwadon jefa da dutse wato wajen da yake saurin bai wuce inda za ka ɗau marmara ka jefa ta kai ba to ma za fi nare filhaji abin da ya zo game da soke dabba a hadaya a hajji Umar Lafiya mai hadisi ya kaba daga Imam Malik labari ya isar masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Amina nan ne gurin soke hadaya amma duk ba sai iyaka nan ba dukkan mina guri ne na soke hadaya ya faɗa ma a umrar da ya nan wajen gindin marwa shine wajen soke a hadaya yana nufin gindin dutsen marwa amma baki ɗayan hanyoyin maka lallokan maka da hanyoyinta duk gurin suke hadaya ne ga wanda ya je da umra Abin lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Hadis Sa'id al-Ansari yace Amratu yar Abdurrahman ta bani labari cewa ta ji Aisha uwar mummune ta tana cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage kwana biyar watan da ya mutu a iyaka fahimta mu za a yi harama ne da hajji amma da muka je dab da maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda bai taho da hadaya ba in ya dawafi da kaba ya sa tsakanin safa da marwa ya tahalluli ya fita daga haraman aisha ta ce aka shigo mana ranar sallah da naman shanu na ce wannan fa naman daga ina aka same shi da suka ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya soke hadaya daga matansa ashe wani ya iya wa wannan hadaya yayin da sa'id ya ce na ambaci wannan hadisin ga kasirin muhammad ibn abi bakar siddiqi sai ya ce amratu ta kawo ma da hadisin nan yanda yake ni ma haka na karba wajen aisha ubangiji ce ya amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi umara ya karbo daga hafsata uwar mummune cewa ita ta ce da manzon allah sallallahu alaihi wasallama me yasa sauran mutane hallu suka ta halluli min umra suka amma kai baka ta halluli ba daga umrarka yace ni na dan fara gashin kaina na rataya wa hadaya ta dabbobin da na taho da su dan hadaya na rataya musu takalmin da ake ratayawa hadaya fala a hillu shi yasa ba zan ta hallule ba sai na soke hadaya ta ba zan soke hadaya ta ba ko sai ran sallah yanda ake yi wajen soke hadaya Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Zaid al-Abidi ta Ali ibn al-Husayn ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga Sayyidina Ali dan Abi Talib wato hadisin mugadi ne tunda Muhammad al-Baqir bai riski Sayyidina Ali ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke sashen hadayarsa wani kuma ya soke ragowa shine shi kansa sayyidina ali sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya soke ragowar hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah ya soke 60 da uku sayyidina ali ya soke ragowar 37 to Ubaidullah Jamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya cewa Abdullahi Umar ya ce wanda ya bakanci cewa sai zai ba da taguwa lalle ne ya rataya mata sambatsai biyu ta kalma faɗi guda biyu yi mata alama akan tozanta sannan ya soke ta nan ga ka'aba aw minan ko amina ranar sallah ranar sallar layya ba wani waje da za a soke tan ba nan ba wanda koyi ba tanci cewa zai ibada da raƙumi kawai ba hadaya ba ko ba kanci zai ibada da saniya yanka saniya wanda yana da damar ya soke raƙumin ko yanka saniyar inda dai yake so matuƙar dai ba hadaya ba ce ita hadaya wurinta ɗayan biyu ne ko dai a wato mina ko kuma a ka'aba a wato nan ga marwa a soke ta wajen marwa dutsen marwa Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shamim da Urwata cewa mahaifinsa Urwa Tumnin Zubairu ya kasance yana soke a tagoyinsa da ya kawo su a matsayin hadaya alhali suna tsaye ba a zo ba suna zaune ba ko ba suna tsuguna ba imam malik ya ce ba daidai ba ne ga wani ya ce zai aske kansa sai ya soke hadayarsa ba daidai ba ne wani ya ce zai soke kafin alfijir ranar sallah ayyukan da ake gaba daya ranar sallah ranar sallah yanka da sa tufafi da jefar da dauda da kuma aski ba wani abu daga cikin wannan da za a yi kafin ranar sallah dole sai alfijir ya keto ba daidai ba ne murimi ya fara sa tufafi alhali alfijir bai keto ba ai sai ya jifa ma jifan baya yiwa sai bayan ketowa alfijir hakanan yanka ba a yin sa kafin ketowa alfijir hakanan yace zai wanke dauda daga jikinsa ko kuma yace zai aski dole sai alfijir ya keto duk wannan ana yin su ne bayan ketowa alfijir to to ku a tashi alhila kudin wato an gama maganar la hadaya kuma za a shiga maganar aski ko sai sai to